أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك ونعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل نبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودثاتها وكل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا مريتين ثلاثة شدة قوتا رمضان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da ashirin da takwas ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da uku alhamdulillah Allah ya raya mu da lafiya zuwa wannan lokaci da za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai albarka a wannan masallaci na abu huraira a nan sakkwato birnin shehu mun kwana kan aya ta talatin a suratun rahman sura da take kirga mana ni'imomin Allah mai rahama a gare mu mu bayi take kuma kira gare mu da mu yi ma Allah godiya kada mu yi butulci دام تشأ كان آية 31 سنفرغ لكم أيها الثقلان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلام ربكما تكذبان يا معشر الجن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفضون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يومئذ
فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان yake wannan sura tana magana ne game da ni'imomin Allah ga mutane da aljanu kesa za ku koyi na kada fabi ayi ala'i rabbikuma rabbikuma kujugo tukazzibani Allah ce sanafrugu lakum ayyuha thaqala za mu ware muku lokaci ya ku masu nauyin halitta guda biyu ya ku aljanu ya ku mutane za mu ba ku lokaci na musamman domin hukunta ku akan abin da kuke sauraka ya nuna ranar alkiyama tabaraka ta'ala zai yi mana sirri mana hukunci zai hisabi tsakanin mutane zai hisabi tsakanin aljannu yin hukunci tsakanin mutane da yin hukunci tsakanin aljannu dalili ne na cewa aljanna mutane da aljannu duka za su shige ta wanda ma a duniya mu ne mukallafai mu ne waɗanda Allah ya ɗora ma nauyi ya ba dokoki da shari'a saboda haka wanda ya yi abin ƙwarai da shiga aljanna haka wanda ba su yi daidai ba za su shiga wuta da haka a aljanna akwai mutane a aljanna akwai aljannu a wuta akwai mutane a wuta kuma akwai aljannu da menene Allah ya fifita mu akan su da daraja da martaba saboda mu ne annabawa su ne masu mabiya mu ne malamai su ne masu karatu amma kuma hukuncin duka ɗaya ne wanda ya bi wa'azi ya bi shari'a ya zama na kirki Allah zai ba shi aljanna wanda ya saba kuma zai samu wuta Allah ya kiyaye mu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne ne cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ma'sharal jinni wal ins ya ku taron dangin mutane da na aljannu in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal ardi fanfudhu idan an zo alkiyama in kuna iyawa ku fice daga sassan sammai da ƙasa da ku yi haka ɗin la tanfudu na illa bi sultan ba ku iya tsallakewa ku fice sai da dalili ko ba za ku samu dalilin ba fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne ne cikin nemomin ubangiji ku kuke karyatawa kaga kenan dukkanin ana maganar alkiyama ne tun daga inda Allah ya ce sanafrubu lakum ayyuhas saqalan zuwa nan ya ma'sharal jinni wal ins zuwa yursilu alaykum ashwazun min nar zuwa fa idha shaqqatis sama' يعرف المجرمون بسيماهم هذه جهنم يطوفون بينها duk waɗanda suna magana kan alƙiyama zaka kokarin cewa a cire wannan aya ya ma'sharar jinni a ce tana maganan kimiyyar zuwa sararin samaniya kuskure domin duk inda za a je cikin sararin ake ba fita ba ubangiji kuma ce yayi ya ma'sharar jinni wal insi ne satatu an tasgu min aqtaris samawati wal ardh ku fice gaba ɗaya ba ku cikin sararin samai ba ku cikin na ƙasa yana yiwa ba ya yiwa saboda kana iya tashi daga ƙasa amma ba ka iya rabuwa da sarari inda a ƙaddara mutum zai tsawon rai kuma ya ƙera jirgin da zai iya tafiya gudun haske ya shekara miliyan ɗari yana tafiya ba zai fita daga sararin samaniya ba ka kashe cewa an je wurin wata an samu kumbu an je wurin wasu duniyoyi duk cikin sarari ne zaka bai tabbatar da tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi kuma gaba ɗaya ma dai ayar ba duniya take magana ba tahaddi ne ga dan adam a duniya tahaddi ne ga dan adam a lahira bayan an ce sanafar walakum ayyuha sakalan za mu ware muku lokaci mu muku hisabi in kuna iya ku gudu za ku gudu za ku iya gudu ba dalati yursalu alaikum ashwazun min nar ana jajjefa muku yula ta wuta wa nuhasun da narkakkar darma falatan tasiran ba mai taimakon wani a cikin ku aljanu ba su yi taimakon mutane mutane ba su yi taimakon aljanu mutanen ma ba su yi taimakon yan wasu mutane aljanu ba su yi taimakon yan wasu aljanu fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne ne cikin nemomin ubangijin ku kuke karyatawa fa idan shaqqatis sama'u to idan lokaci ya zo sama ta tsage fakanat wardatan kaddihan ta kuma jawur kaman jaffata fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban to da wanne ne cikin nemomin ubangiji kuke karyatawa fa yawma idhil la yusalu an dhanbihi insun wala jan aran nan ba a tambayar mutum ko aljani dangane da zunubinsa wace irin tambaya ce ba a yi tambayar neman sani saboda komai an sani ba ta me ka aikata a 2023 kana ina me kai domin komai akwai record din haka wannan aya ba tana nufin ba a yi maka tambayoyi su'alu tabkitin wa tahqiqin irin tambayar da wato ɗan sanda ke yi ma wanda aka kamo mai laifi an kamo kidnapper an tsare shi tambayar da ake masa a ina muka kama ka wani aiki kake yi tun yaushe kake wannan sana'a mutum nawa ka kashe kaga wannan tambaya ana yin ana yi ma mujrimi amma tambaya a ce ba mu labari kayi ko baka yi ba babu domin akwai record abinda kake duka Allah ya rubuta shi fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne ne cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa yu'rafu al-mujrimuna bisimahum يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم أردنا أنا غاني مجرمي ده علامه منسو sauraka duk mai laifi akwai alamar da ke bayyana laifinsa alƙiyama idan kai makaryaci ne akwai wata alama ta makaryata da mala'iku za su gane ka su cicciɓo ka idan kai mazinaci ne akwai alamar mazinata idan kai ɓarawo ne akwai alamar masu sata duk abin da kake yi akwai alamar su yi rufin mujirmuna da fimahu ana gane su da alamominsu daga cikin babbar alamar kangararru masu laifi shi ne ka gansu fuskokinsu yi baƙi ƙirin lafiyayyu kuma fuskokinsu na walƙiya suna nuri suna haske kamar da Allah ta'ala ce yau mata biyar da wujuhun wata suwar da wujuh a ran nan wasu fuskoki za su yi fari wasu fuskoki za su yi duhu فأما الذين سدت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم ما كنتم تكفرون واما الذين بيضت وجوههم في رحمه الله هم فيها خالد haka daga cikin alamomin kangararru na alkiyama shine kaga huskokin su baki kidan fa yukhadhu bin nawasi wal aqdam sai a kama su da madiga wato daga goshi daga nan za a tafka musu za a tafka musu sarka da goshi wal aqdam da kafa za ka za a taɓo su ne da kai da ƙawa ba ka taɓa ganin an samu tun sarƙa ga kai to alƙiyama ga kai za a sasa ba maganar hannuwa ne kawai annawasu nasiya shi ne maɗiga inda gashi yake fara fitowa to daga nan za a buga ma mutum mari sannan a buga ga kafarsa sai a jawo shi gaba ɗaya sannan a ja shi giriri kamar yadda Allah ya faɗa a wata ayar فبأي آلاء ربكما تكذبان da wanne ne cikin nimomin ubangijin ku ke karyatawa hadhihi jahannam allati yukazzibu biha almujrimun to ga jahannama nan hadhihi kaga ana magana alkiyama ga jahannama nan allati yukazzibu biha almujrimun wadda kankararru suke karyatawa suna ganin kamar babu ta wani ko bai faɗa da baki ba aikin shi yana nuna bai yadda akwai wuta ba التي يطوفون بينها وبين حميم آن سنا ياو سنا ريتو tsakanin wuta da ruwan zafi mai tsananin tafasa shine hamimin mai tsananin zafi anin shadidil hararati wato wanda ya tafarfasa zaka idan wuta ta ishe su ta dame su suka zuro da gudu to za su tarar da tafasashin ruwa za su fada su iyo a ciki in suka fito kuma ina za ina an maburin gudun kuma sai su sake koma cikin wutar jahannam ya tsufu na bainaha wa baina hamimin su kai su komo in sun yi nan su je kamar ya fi sauki su ji kamar ta ya fi sauki suna zuwa ta su ce a gara nan su sake dawowa to Allah ta'ala ya takaita magana game da 'yan wuta nan kuma da mun fi sun buratsa ta samanta da sauri mu wuce yanzu kamar mu tsunduma cikin aljanna wali man khafa maqama rabbih jannatan ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
Allah ya ji ƙayyayenka alamu. Allah haɗa mu aljanna. Magana game da aljanna magana ce mai daɗi. Magana ce kuma mai tsawo, amma kuma dole ne a cikin karatu a taƙaita ta. Don haka za mu shiga fi hadil arwah ila biladil afrah wanda ke so ya ji ni'imomin aljanna yaji kamar yana rayuwa a cikin ta wanda ke son samu shauki zuwa ga aljanna yaji kamar baya son ya kai gobe da safe to ya karanta wannan littafi na Ibn Qayyim Hadil Arwah ila Bilad al-Afrah a cikin sa yayi magana game da aljanna da ma'anarta da sunayenta da siffofinta da irin ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kwatanta mana a ciki duk da yake abin da ke cikin ta sai dai a kwatanta saboda fiya ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatir ala qalbi bashar a cikin aljanna akwai abinda kowa bai taba ganin irinsa ba akwai abinda kowa bai taba jin labarin sa ba akwai abinda zuciyar kowa ba ta taba nasa za a yi shi saboda ni'ima da jin daɗi amma dai abinda yake komi girma a ciki shine cewa da Allah ya fiya ma tashtahi walau lahu fiya ma tashtahi anfusuhum duk abin da ran kake so cikin aljanna akwai shi to daga babu abin da zaka bukata ya zan babu shi kaga ko yanzu ana azumin nan wata rana ma sai ka zo sahur sai ka gane shi irin madarar da kake so babu kuma mai shago ya riga ya rufe ko ba haka ba sai an tawo budin baki a ce maka an zagaya ko ina irin ayabar da kake bukata babu ta tsari ko kuma ce ayya ai ba ayi ne da wuta ba gaba ɗaya ma ruwan sanyin babu to a cikin aljanna babu babu cikin aljanna kalmar babu babu ta a cikin aljanna duk abin da kace a kawo kawo za a duk abin da ka bukata kuma ba wai abin da ka furta da baki ba ma tashtahi anfusuhum abin da rayuwar kake so kai zaka samu zaka a ranka da ka nasa abu wannan abin zaka same shi sunan aljanna suna ne da ya game dukkan irin gidajen ni'ima da Allah ya tanada tunda asalin kalmar aljanna kamar daga gona ne ita ma ana kiranta janna saboda abinda kalmar aljim da nun suka tattara na ɓoye abu wato lambu in ya kasaita ya girma za ka iske wannan bishiya ta tashi wannan ta tashi a can sama sun sarƙe sun haɗe sun saku inuwa ta yadda a lokacin da kake ciki ba ka ganin sararin samaniya balle ka ga rana balle kuma zafin ta da ke ka to wannan shine jid wato suturcewa za ka duk inda asalin wannan kalma ya zo za ka isko akwai koyo a ciki yanzu aljaninu ne janinu jinjirin da ke cikin ciki sun tun bai fito ba in ya fito ya tashi daga janini ya koma tsafi amma lokacin da ke ɓoye a cikin ciki sunansa me sunansa janin majnun me majnun mahaukaci saboda me an rufe hankalin babu shi aljan abin nan mai sunanta macijiya ya karama mai saurin shigewa guri babban otin mai saurin shigewa cikin rami ba ka ganinta saboda saurin bacewarta to duk inda ka ga kalman jimun da nono to akwai wato structure sa aljannu ma ake yarsu aljannu saboda me saboda boye suke ba a ganinsu to aljanna da aljinna da aljunna duka suna ɗauke da ma'anoni na sirtawa amma in ka ce junna to wai kaya kariya ita ka zo a yi manahun junnatan in ka ce aljinna aljannu min aljinnati wannan za ka ce aljanna fa wa tilka aljanna allati uristumuha bima kuntum ta'malun to aljanna kenan gidajen da Allah tabaraka ta'ala yayi mana tanadi to aljanna tana da sunaye da yawa malam ibnu qayyim ya kawo mana goma sha biyu suna cikin qur'ani na farko Allah tabaraka ta'ala ya kira ta darus salam lahum darus salami inda rabbihim والله يدعو إلى دار السلام gidan aminci to wannan sallama da muke da jinmu assalamu alaikum assalamu alaikum muna addu'a ne Allah ya kai mu gidan aminci aljanna kisa ina jin dadin sunan da yake ma Baghdad Darus Salam Faraj Tsayibi kice a fi sahwin ana am fi manami a haqqan hadhihi Darus Salam to ba Darus Salam ta Baghdad da muke fata ba daru salami ta gidan aljanna wadda yake wal mala'ikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma badda zaka Allah ta'ala ki talahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim la yasma'una fiha lagwan illa salaman babu ya sassan magana cikin aljanna don haka suna na farko na aljanna shine kasancewarta sunan da Allah tabaraka ta'ala ba ta darus salam suna na biyu shine sunan da madaukakin sarki ya mata yace mata darul khuld darul khuld gidan tabbata gidan da ba a fita Allah ta'ala ce a cikinta lahum fiha darul khuldi jaza'an bima kanu hmm bima kan a a jaza'an bima kanu ya'maluna dai in kace jaza'an bima kanu biya tana ya saduna an koma wani gefe daban sannan Allah shi ne darun kulji ko saboda min saboda ba a fita a tsa'an gaira majizuz ni'ima ce da ba ta yankewa kuma wani da Allah ce inna haza la rizquna ma lahu min nafat ga arzikin mu nan ku ci bai kare ka san babu babu fitina ga dadin duniya irin karewar sa in zai kare sai kaga mutum yana ta sambatu inna haza la rizquna ma lahu min nafat أكلها دائم وظلها وما هم منها بمخرجين باء في تد سوء أشكنتا سنة الله تعالى كرات دار المقامة جدا زما darul maqama inda ba a fita Allah ya kira ta alhayawan gidan rayuwa wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun sannan Allah tabaraka taala kira ta jannatul ma'wa indaha jannatul ma'wa sannan ya kira ta jannatu adn suna ne na gidajen aljanna jannatu adnin يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير ومساكن طيب والمساكن طيبة في جنات عدن جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب ألا يا كرات مقام أمين إن المتقين في مقام أمين ونري يا كرات جنات النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم sannan ya kira ta maƙadu sidq innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadi mafi darajar sunayenta shine al-firdaus ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha la yabghuna nahiwala suna tabbata ciki ba su neman canji in ka gabata ya nemi canji kenan bai ji daɗin inda yake ba so sunayen aljanna suna nuna mana yawanta suna nuna mana dangoginta suna nuna mana ba aljanna guda ba ce wani zai samu wannan wani zai samu wannan wani zai samu wannan to ina ne Allah ta'ala cikakken bayani game da darajojin aljanna shine waɗannan ayoyin da za mu karanta aljanna guda hudu ce biyu na farko su ne mala ya karanta mana muna roƙala dukkan mai sa muna cikinsu biyu na biyu cikin hudu kenan su ne da sauran muminai waɗanda sun samu shiga aljanna amma ba su cikin mukarrabi na sau da haka kenan akwai senior quarters guda biyu akwai intermediate quarters kuma guda biyu babu ce akwai junior go inda ya kan tsallake wuta duk inda ka shiga ayi abin da sauki bari ku ji in kun jima sai kai kaman kana yi maka gano bambancin aljannatan guda biyu Allah ta'ala ce waliman khafa maqama rabbih jannatan wanda yaji tsoron ubangijinsa yana da gidajen aljanna biyu don haka a kowane fatas kana da gida cikin wannan guda biyu idan har kana cikin muttaqin masu takawa to kana da gidajen aljanna biyu gida na farko an baka saboda ayyukanka na da'a da kai gida na biyu saboda haƙurin da kai kai kabar ayyukan sabo da aka hana ka don haka kowane yana da aljanna sadama wal man khafa maqama rabbih jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban to da wanne ne cikin nemomin ubangijin ku kuke karyatawa zawata afna aljannatan nan kowace tana da itace masu rassa su ne afnan za ka itatuwa ne masu reshe wanda reshen ya hana ka ga hasken rana in akwai ta ya hana ka ji zafi in akwai shi ya sanya maka ni'ima ga ganin idanunka fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne ne cikin nemomin ubangiji kuke karyatawa fihi ma aynani tajriyan a cikin gidajen aljannan akwai koramu masu gudana ni'ima tana ga ruwa to ruwan kuma yana gudu sannan kuma cikin bustan cikin janna akwai itatuwa da mare-mare suna gudu suna ban sha'awa tabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne ne cikin ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa fihima min kulli fakihatin zawjan a cikin waɗannan aljannatai guda biyu kowane irin abinci yana da sinfi biyu da haka apple in za a baka biyu za a baka kuma ɗanɗanonsu daban-daban juice in za a baka da jack biyu za a zo maka kuma ɗanɗanonsu daban-daban ko me za ka ci aljanna iri biyu ne mata ma biyu ne akwai naka na duniya akwai ɗanda ka tara a aljanna lokacin da kake tare da batanka na duniya za ka manta da hurul ilm saboda kyawun da suka yi lokacin da kake tare da hurul ilm za ka manta da na gida saboda sun ɗauke hankalinka su kuma suna can suna huta daga mu'amala ta tsawon shekaru da aka yi fihima min kulle fakihatin zauja kowane abin jin daɗi iri biyu ne fa bi ayyi ala rabbikum tukazziban da wanda ne cikin neman ubangijin ku ke karyatawa talace muttaki'ina ala furushin zaka tarar da su a kishin gide alamar aminci kenan wanda yake cikin tashin hankali bai iya kwanta bai iya kishin gida idan ka mutum a kishin gide to yana cikin kwanciyar hankali da salama akan me suke kishin gida allati ala furushin akan wasu shimfidu akan wasu carpet carpet bata'inuha min istabraq a cikin su an cusa wata irin auduga ta istabraqi wato suna kan kafet da filalla masu tsananin laushi wanda in ka ɗora hannunka sai lutsa a ciki wajen aljannatai ne dama abin ɓantala a ci a ji daɗi ci waɗannan aljannatai guda biyu danin ƙasa-ƙasa yake so da ka ba ka wahalar tuma ba ka jefawa ba ka cewa wani ka tso maka a inda kake lokacin da kake tsaye ka sa hannu ka ja a lokacin da kake zaune ka sa in ma kana kwance ne haka kawai za ka yi ka miƙa hannu ka jawo wajena aljannatai ne abin bantala a ji daɗi za ka idan mangoro kake so miƙa hannu kawai za ka yi idan kan ya kake so haka za ka yi idan ƙore kake so haka za ka yi idan gwadda kake so ko gawasa kake so ko lemo kake so duk abin da kake so miƙa hannu kawai za ka yi taɓancalo ba a yin samiya rabu ma da launin ita ce aljanna vvip ai can aljanna kuwa vip amma wannan guda biyu na vvip duk wanda ya shiga can to zai gama da mala'in da annabawa da manzanni da manyan waliyan Allah na kowane zamani Allah ce fa bi ayyi ala'i rabbikum tukazziban to da wanne ne cikin nemomin ubangijin kuke tsaretawa fihin naqasiratut tarfi a cikin gidajen aljannan nan akwai mata masu tsayayyen gani idan su a kanka kawai yake ba ta burin kowa ba kai ba kuma ba ta yarda cikin aljanna ko na namijin kai kadai ne shi ne kafira su tsarfi ba wai wani ne ka kasa ko yake kasa ka ba ita ba kowa ma kai kadai ne an gwanna ta Allah ya ce kuma lam yatmithunna insun qablahum wala jan ba wani aljani ko mutum wanda ya taba fasa budurcinsu saboda ka sastahan za ka ɗauke su ba sakahan kowace budurwa ce kai ne mutum na farko da ya kai gare ta ba mutum ko aljanin da ya kai gare ta Allah ta baraka ta lasi sifita su ya ce ka annahun na liyakutu wal marjan kai in ka kalle su ka ce yakuti ne ko murjani wasu nau'o'in abubuwa ne na ado masu walƙiya wayanda mu a ƙasashen ba ma san su saboda ba a samu sai inda ni'ima ta cika tutun ba ta yawa in kana sun ganin su in ka je birnin Madina ka dawo arewa mu yanzu ba gaba suke kallo mu sallah ba to suka san kudu suke kallo to ka koma arewa daidai darul iman intercontinental akwai shaguna na zinari manya kewaye da bin Dawud. Banda zinari ana sai da lulu ana sai da murjani. To ko da da idon kai ne ka gani ka ga abin da ake bidan za ka yi ado da shi aljanna. Amma in dai kasuwar Kano ce to ina ganin ba za ka samu. Allah ta'ala ya ce فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان كذا عند الله يرجو مكان وإن الجنة يقول أجلس هل جزاء الإحسان إلا الإحسان akwai abin da ya dace da kyautatawa ya zama sakamako banci kyautatawa wanda ya wuni da azumi ana tsananin zafin rana a duniya akwai abin da ya dace kamar a bashi ruwan sanyi a aljanna wanda yana kallo ya rufe idanunsa daga ganin abin da Allah ya haramta masa ya kame jikinsa daga isa ga jin daɗin da Allah bai dada ya ji shi ba akwai sakamakon da ya dace kamar a bashi irin wannan jin daɗi wanda ya fi shi aljanna don saboda haka ihsanin da muke a duniya na ibada ihsanin da muke yi na kame kai daga laifi ihsanin da muke yi na isar da alheri ga mutane ihsanin da muke yi na duka ma Allah muna bauta to baya da wani sakamako sai ihsani a shigar da mu gidajen aljanna fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban to da wanne ne shi nemo mu gidan ku kuke karyatawa to mu za mu fita ta mu aljanna mu je yawo zuwa ga wasu aljanna guda biyu na ƙasa ƙasa da mu kenan wa min dunihi ma jannata wa min dunihi ma jannatan fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
ga wasu gidajen aljanna nan mu je mu leƙa don mu shakata mu gane mu idan mu dawo cikin tamu min dunihi ma jannata Allah ce koma bayan su akwai su gidajen aljanna dama na faɗa muku guda nawa ne guda hudu ne ku yi kokari ku gano bambancin waɗancan aljanna da waɗannan na farko mabiyayi ala rabbukuma tukazziban da menene cikin ni ko da wanne ne cikin neman ubangijin ku kuke karyata mudahammatan waɗannan aljannatai guda biyu masu wato duhun inuwa ne wato itatuwansu sun sarƙe sun samar da inuwa hatta yi duhu saboda ni'ima fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne ne cikin nemomin ubangiji kuke karyata fihi ma aynani nadakhatan a cikin su akwai koramu masu fidda ruwa anan sakwata muna da wata rawun da muke ce marawun mai ruwa ruwa suna tashi suna balki kun gane ku shine nabaha wato tanzuhu suna tafita shi suna tashi suna ban sha'awa fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziba da wanne ne cikin nimomin ubangiji kuke karetawa fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumma a cikin wannan gidajen aljanna akwai fakiha abin marmari akwai dabino akwai rummani wanda ya nuna kenan cikin fawake waɗannan uku wannan biyu to su ne shugabanni su ne na farko su ne mafi daraja da amfani da dabino da rumani ta bi ayi ala ya rabbi kuma tukazziban da wanne ne ci nemo min ubangijin kuke karyatawa fihin na khairatun hisan a cikin waɗannan gidajen aljanna akwai khairatun jam'u khaira mukhaffafatun min as-saqila khaira alherantatta hisanun kyawawa akwai mata masu alheri kyawawa sabi ayi ala da rabbi kuma tukazziban to da wanne ne cikin nemomin ubangijinku kuke karyata hurun masu manyan ido ne hurun masu hasken farin ido ne hurun masu tsananin duhun bakin ido ne hurun masu manyan idanu ne maksuratun fil khiyam an dakatar da su cikin ilimi ba mai ganin ba su ba da bi ayi ala'i rabbukuma tukadzibun to da wanne ne cikin nemomin ubangijinku kuke karyatawa lam yutmishunna insun qablahum wala jan ba wani aljani ko wani mutum da ya taba kwanciya da su ku ne farko da aka halicce su saboda kuma halicce su fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban to da wanne ne cikin nemomin ubangijinku kuke karyata muttaqiina ala rafrafin suna cikin ne akan wasu katifu ko rafi wa abqariyin hisan da wasu filalla kai kace aljanu suka yi su abkar sunan gari ne laraba da cewa wai matattara aljanu ne abkar don haka duk abu aka so da shi daga indiya ko daga roma ko da wani yayi kyau sai ce abkari wannan kamar kiran aljanu wato laraba sun dauka aljani in yayi abu ya fi ko bai kyau saboda mai saboda su taba ganin aljanu inda sun gansu da sun gane mun bi su kyau ko ba haka ba sannan suna iya aiki ce da wanda muke yi amma ba su kai basira ba don haka ne ma Allah ya sallade mana su ya ba da su ga annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam su ne masa hidima yamaluna lahu ma yasha min mahariba wa tamasila wa jibanin kal jawabi wa qudurir rasiyah ذاك عبقري الإنسان كلمة تلك فنيت عبقري وتقبول لك مقرة جنكرتا كتو شيسا سيدنا أمريكا فلم أرى عبقريا أحسن منه العبقري شيني ولك مقرة بكيو ذاك متكئين على رفرف ذاك تربس كشي جدي أكن كتيهو وعبقري وكما أكن في الله وعبقري الإنسان دكاوا وكتيهو فبأي آلاء ربكما تكذبان to da wanne ne ci neman min ubangiji kuke karyatawa ku gane mana da waɗancan aljannatai da waɗannan wanda suka fi duka suna da kyau ko to menene ke akwai a can wanda babu sha'anin a can dai mun ji cewa jannatan fadammu ne nan ma fadammu ne gidaje ne nan ma gidaje ne akwai itatuwa a can ko nan ma akwai su can zawata afnan nan mudhammatan wayancin suna da itace masu rehu wayannan suna da itace da suka sarke ma juna eh gashi nan tafi fihima ainani nabaqatan suna da can fihima ainani tadriya suna da ƙorafi gudu suke wannan kuma fita suke kaga kenan wannan kamar wurin sai ka iso wurin ka ga ruwan yana ta bal wannan kuma gudana suke duk inda kai ciki gidanka suna nan suna kai kaga akwai bambanci sannan sai Allah ta'ala sai ya ce a fihima min kulli fakihatin zawjan can duk abin marmari iri biyu ne nan kuma fiha fakihatun wa nakhlun urma na guda guda ne kaga nan bai kai can ba sannan tabaraka taala ce nan fihinna khairatul hisan a can kuma sai ce me fihinna qasiratut tarfi lam yatmisunna insu qablahum wala jan lako sai ce fihinna khairatun hisanun hurun maqsuratun fil khiyam lam yatmisunna insu qablahum wala jan ina ga nan duk abu guda ne a'a muna zuwa a karba kallon wajen aljannatai ne dan a can ko? a ta farkon ne ko? a nan kila sai kaɗan daga hannu sama ta gaba ɗaya suke ba don ba faɗi haka anan ba da aka zo ka shimfiɗu kuma sai aka ce matan na farko ta ka ce ka an na hunnal yaƙutu wal marjan nan ka gaba ba su wannan sifar ba ya nuna kyan ma ba za a haɗa kaga kenan ba iri ɗaya ne ba a gida guda za ka tarar da ‘yan mata kyawawa wani Allah ya bashi ni'imar ‘ya'ya kyawawa su biyar su bakwai duk gudarsu in ta fito za ka ce wannan ita nake so to inda za a tara su wuri guda nan take a koda za ka je wurinta saboda bambanci zai fita to da haka wannan gidajen aljanna sai da faɗa mana anan amma a can sai mun je yawo gano waɗancan sannan za mu gano namu sun fi su amma na ciki ba su gane ni'ima ce bisa ni'ima da Allah zo magana shimfiɗo kuma nan sai ya ce متكئين على فرش بطائنها من استبرق أتكنسو أكوي استبرقي واتو kwatanci ne na wani soso mai laushi wanda baka taba jin irinsa nan kuma sai Allah ta'ala ya ce muttaqina ala rafratin khudrin suna kishin gide akan filalla koraye wa abqarin hisan da katihu kyawawa kamar ƙirar aljannu kaga kenan kowanninsu a gida yake a kan katifa yake a filalla yake a nan an faɗi kala can ba a faɗi kala ba da haka ya nuna can mix ne kaloli ne daban-daban masu ban ƙaye masu ban sha'awa nan kuma kore ne saboda babu kala mai ɗaukar ido mai jan hankali kamar kore amma a can kaloli ne daban-daban kaga kuwa abinda aka shi da kaloli da yawa yana da babanci wanda aka mai da kala guda to don haka dai gidajen aljanna dukkan su ni'imar Allah ne muna roƙon Allah ya sa muna ciki amma dai muna fatar Allah ya azurta mu da me da aljanna ta sama shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza sa'altumullaha fasaluhu alfirdaus fa innaha awsatu aljanna wa a'la aljanna wa minha wa 'alayha arshur rahman wa minha wa fawqa arshur rahman akwai cikon hadisin tatafajjaru anharul janna umina tatafajjaru anharul janna idan za ku roki Allah ku roke shi aljanna ta kololuwa za ku kada ka rika gani aini aiki na bai kai ba a'a roki can din saboda yana yiwa soyayyar da kake ma waɗanda a can ta kai ka can idan sun manzo Allah ya kai wani matsayi a zuciyarka to aljanna ta kasa ba ta yi mai irinka saboda Allah bai raba masoya sai ya kai ka can ba shi kaga ko albarkacin son da kake ma manzon Allah da iyalan gidansa da sahabbansa da magadansa masu dauke da ilimin sa wannan so da ke cikin zuciyarka shi kadai ya saka roki Allah ta yada kai kake firdausi don ka hadu da shi rabbuni firdausi uliya wanda duk ita ce fiyayya can nake so inda manya dan nake so in bi hanya gun Muhammadu inda manya ni da su ba a sha make ba. Addu'ar nan sayyidina sa iyayena zumaina hadda dukkan sahibaina duk su zo mini can wurina ba da shan wata yarwaya ba. Allahu akbar. Na yi ta sha bakwai ga watan Sha'aban 1414. Shekara talatin kenan da wata ɗaya yau. Allah ka karɓi wannan addu'a. Na ce, abin nan hadda dukkan sahibai na ko? yawa da haka duk kuna ciki addu'ar da sayyidina sa iyayena zumaina zumu yan wake har da dukkan sahibai duk su zo mini cin wurina ba da shan wace yar wuya ba a indiyawa can ƙarshe suke yan uwan kudu yarrabawa yan sa'udi da larabawa afirkan mu da indiyawa na kira su su san da cewa duk ba zan banta da su ba hadda diga a gyara tana wata rana ai na je wata tashar fm a bauchi wanda suke sa duniya makaranta sau uku a yini yanzu kuma suna sa abokin fira shi ma sau uku to sai suka muka yi fira sai karshen fira suka ce zala ɗaya muna waƙe nan da ka taɓa yi a madina wasan naman ce da mafi yawan sa ko na kawo da yawa ko bari mu ji abin da Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin a tafsirin sai faɗi game da bambancin waɗannan gidajen aljanna guda biyu yace summa zakara jazaa ahli aljannati fa qala wa liman khafa maqama rabbih jannatan yani anna man khafa almaqama bayna yaday Allah yawm alqiyamah fa inna lahu jannatayn yana nufin duk wanda ya ji tsoron matsayinsa gaban Allah ran alkiyama to idan ya je a lahira gidajen aljanna biyu Allah zai bashi to dai kawai ce fihi ma ainani tajriyani ay fil jannataini ainani tajriyani wa qad zakara Allah ta'ala anna fil jannati anharan min arba'ati asnaf yace dama Allah ya faɗi akwai koramu guda hudu cikin aljanna عند مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفصف دهكا أورمو غدا هو كي غدو cikin aljanna ورما ta farko ta ruwa wanda baya tsada ورما ta biyu ta laban mai dadi tatacce mai sanyi Allah ta lame ta gayar tsamu ba bai tsami ba ba irin nonon shanu ba wa naharun min khamrin ladhatin lisharibi akwai korama ta juice Allah ya kira ta giya saboda mashayan giya a duniya suna ganin ta fi komai daɗi amma muna ce mata juice mu da ba mu saba da giya ko kun taba kurbata hmm wani ya ce min mala ai mu ingila mun ga koyi shan giya ai dole ka sha giya in kana ingila ni ce a sha alasaddin in ji da baka ci nama alade ce baka taba ci ba mallan daɗi gare shi ce subhanallah na taba ci amma bisa kuskure akwai wani hotel na a Lagos da nake sauka na Lebanese ne to ni ganin hotel ɗaya na Larabawa sai na sai Larabawa Sheikh bin Usman yanzu ya same ni ce kai wala ka san wannan ko menene nace a sai ce to ka je ka mai da shi sai da na tambaya aka ce iPhone to ni ban iya sanin daɗinsa don kamar kilishi suka yi mishi dan wannan na taunan ban ko gane yana daɗi ko baya da daɗi ko ba da zunubi a wurin Allah amma komai daɗinsa tun da Allah ya hana to za mu bar shi don mu samu aljanna ta biyu ko ta farko ta aikin kwarai ce ta biyu ta barin mugun aiki Allah ce wal ainani latani tajriyani yazharu wallahu alam annahuma siwa hadhihi al anhar al arba'a malaci yana ganin waɗannan ƙoramin biyu da Allah ya faɗa a nan fihi ma aina ni ta jirya ni ba waɗancan ne guda hudu da Allah ya faɗi ba to amma kuma me zai hana su zama su ne na ruwa idan akwai wasu na laban akwai wasu na giya akwai kuma wasu na na abin nan na na zuma sanai ke fihi ma bin kulli fakiyatin zaujan fi hatin jillatin min kulli fakiyatin والفاكهة ما يتفكه الإنسان به مذاقا ونظرا wato yayi magana mai yawa game da bambanci amma masu riko da su gwada mini lokaci ya riga ba za su samu dama ba saboda ka ayata karshe sai tabaraka ta ce tabaraka ismu rabbika bil jalali wal ikram sunan ubangijinka ya daukaka bil jalali wal ikram shine ma'abucin girma da daraja shine wanda ya kamata ku girmama shi an kira sunansa ku yi amfani da sunansa wajen yanka ku yi amfani da sunansa wajen cin abinci ku yi amfani da sunansa wajen shiga gida ku yi amfani da sunansa wajen shiga masallaci ku yi amfani da sunansa wajen kwanciya duk abin da za ku yi ku shi da mi ku shi bismillah abin hawa ma in za ku hau bismillah majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim saboda haka sunan Allah mai daraja da girma shi ya jawo mu samu wannan aljannatai gidajen girma shi sa Allah ta'ala ce ulaika fi jannatin mukramun wadanda suna cikin gidajen aljanna suna abin darajantawa ya Allah kai mana gafara Allah ka yafi zunuban mu Allah ka amshi ibadun mu Allah ka samu gidajen aljanna biyu na farko ubangiji ka shigar da mu aljanna ba tare da hisabi ba in uwa mun yi maganan zamu bada account na wanda za a sa ga asusun bayin Allah marayu musamman wannan cibiya muna da marayu da dama yan uwa akwai yan uwanmu da suka cika a shekarun nan muna tare da su muna sallah nan tare da su muna karatuka tare da su akwai har mai dama na baki akwai dan agajin mu akwai ɗaya daga cikin sabon makaranta akwai mai bada karatu muna da yan uwa da dama kuma dukan sun bar iyalai wanda iyalan iyalanmu ne to banda su kuma akwai bayin Allah mutanen kirki da muka sani waɗanda ya kamata a taimaka ma iyalansu banda su kuma akwai 'yan gudun hijira da muka yi magana don haka za mu karanta account number sai ku rubuta ga wayoyinku ku kuma aika ma 'yan uwanku ku ba wa jama'arku kowa ya sana shi ba mu raina kaɗan daga naira ɗari ɗari biyu dubu ɗaya idan muka tara a yawan mu yanzu nan a ce kowa ya diba nawa ya rage masa account ko da naira ɗari da hamsin ne ya sa wallahi kafin a sha ruwa abinda za mu tara na tabbata marayu da dama zai mutu kwafi bale cikin mu akwai wanda in ya diba yana da dubu biyar da zai iya bayarwa cikin mu akwai wanda yana da dubu ɗaya da ɗari biyar cikin mu akwai wanda yana da dubu hudu da zai iya bayarwa account ɗin da za mu bayar na access ne access bank 00 00254234 baka sifili sifili biyu biyar hudu biyu uku uku bakwai hudu sunansa alul baiti and sahaba foundation alul baiti and sahaba foundation access bank 0025423374 ku zuba nan ku yi kwasa can a zuba nan a kwasa ina a kwasa can cikin gidajen aljanna insha Allah Allah karbi aikin mu Allah ka samu gama lafiya abinda muka karanta bisa sawaba Allah ka bamu lada da bai kuskure ko tusubi harshe Allah ka mana afara gafara wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik